أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينها كبركة محدثاتها أن مسلاتي بتارة البركة مسجد عثمان بن عفان التي بدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم wallafawa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na 137 a cikin karatun wannan littafin muna 26 ga watan safar hijira daga garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan 8 a kalanda bature 2025 idan ba a manta ba wancan sati muna kan shakhsiya ta 45 shine abdullahi bin umar bawan allah nagari wanda manza allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yabo a kan shi mala yana mana ya zo kan gaba wadda zai mana bayani akan gwalagwalai na daga wa'azin shi yarda allah shi tabbata a gare shi shi ne yake cewa la'ali'un min mawa'izihi radiyallahu anhu gwalagwalai na daga wa'azin shi yarda Allah shi tabbata a gare shi ala jam'u lu'lu shine jam'i ne na lu'lu yake cewa an abdullahi bin sabara qala kana ibnu umar idha asbaha qala allahumma ij'alni min a'zami ibadika nasiban fi kulli khairin tuqassimuhu lana ونور تهتدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها daga abdullahi bin saba yake cewa abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance a duk sahiya idan yawaye gari yana yin wannan addu'a yana cewa ya ubangiji ij'alni min min a'zami ibadika nasiban ka sanya ni daga cikin wanda suka yi kowa rabo daga cikin bayinka fi kulli khairin tuqassimu daga cikin kowane alkhairi wanda zaka raba shi a wannan safiya kaga wannan ba karaman addu'a bace ba yake ya ubangiji ka sanya na yi kowa rabo kuma da kai abubuwa da yawa wanda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu idan da bawa zai aikata su to tabbas yayi kowa samun rabo a rayuwar shi a ko ayinin shi sai dai wanda ya aikata abin da yake ce haka misalin wanda zai yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir irin gatan da zai samu ba wanda zai samu sama da hakan sai wanda yayi aikata sama da abin da kai ka aikata guda ɗari ko kuma ya kasance mutumin da ya sallaci sallar wallaha ya sallaci raka'a guda biyu ko guda hudu ko guda shida ko guda takwas kaga wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda sun yi kowa rabu saboda duk sallar da za yi ta wallaha kowace gaba 370 ya mata sadaka da ganga jikin shi to kaga wannan shi ma ba karamin ba karamin gata bane wanda ubangiji yake yi idan mutum ya koma kan sunna ta manzo Allah zai sha mamaki zai ga gara ba su shi wanda na azo a gani shine nan daga cikin addu'ar da Abdullahi bin Umar yake yi ya ubangiji ka sanya ni daga cikin wanda suka yi kowa rago daga cikin abin da kake rabawa ka bada a wannan sahiyar in yi kowa yake cewa wa nurun tahtaji bihi ubangiji ka tuhatar da ni da wani haske wanda zaka shiryar da ni kalkashin wannan hasken yace wa rahmatan tanshuruha kuma ubangiji ka yalwata mini rahamar da kake watsawa kake yalwatawa bayanka ubangiji ka sanya ni ma ina daga cikin wanda za su kwashi wannan rahama yace wa rizqun tafsiduhu tafsiduhu kuma arzikin da kake yalwatawa game da bayanka ubangiji ka sanya ya helahi kowa samun rabo kalkashin shi ya ce wa durrun takshifuhu kuma duk wata cuta wadda kake yayi wa bayu ka sanya helahi kowa rabo kalkashinta ya ce wa bala'un tarfa'uhu duk wani bala'i wanda kake ɗage wa bayu kalkashin rahamanka ubangiji ka sanya nahi kowa rabo wurin ɗaukewa bayinka wannan bala'in ya ce wa fitnatan tusarrifuha wa fitnatun tusarrifuha kuma haka duk wata fitina wadda za ka sanya a cikin al'umma ya kasance nahi kowa kowa rabo wurin daukewa ko yayewa wannan bayinka wannan fitina kaga wannan ba karma addu'a bace ba Abdullahi bin Umar yake kuma yana da kyau a ce na da kai malaman da suke cewa yana da kyau a ce bawa shi ma yana irin wannan addu'a saboda addu'a ce wadda ta hada komai da komai sai dai kuma da kai addawoyin wanda suka yi wannan addawoyin da aka samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma bawa da zai ratayi ko da zai zai zai zai zai zai kwatanta ya ringa yin su to wannan sai kowanne garabasa shi sanya daga cikin hari shiryesuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kasance duk wanda ya tashi da sahi alal aqal yayi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan ka koma cikin shiryesuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwancin shi da addu'a yake kwanci haka tashin shi da addu'a yake tashi Abdullahi bin Abbas yana ba mu labari yake cewa manzo Allah yana tashi yace warkon abin da yake raruma shine aswakin shi kaga wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ayoyi na ƙarshe ƙarshe na suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin lil hazwa ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun amma baka iya baka yi kokari ka koya wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tahiyya kama ruwa ya zo ya sallaci abinda zai iya sallata ya jiraya bilal ya zo ya ce me bilal ya zo ya ce me ai alfijir ya keto ya huto ai sallah tare da shi bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokarin yin azkar din shi na sahi haka da na marice wanda yana kalkashin shirye zuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan azkar din da kai abin da idan ka karanta ba wani abu wanda yake sai zuwa cutar da kai ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba so da yawa za ka ga wani abin dalilin wannan azkar inda kai ka wakala wa Allah dukkan al'amurkanka za ka gani ubangijinka ya riga ya kare ka da duk wa'ansu fitintunu ko wata musiba ko wani bala'i wanda zai tunkare ka a ƙarƙashin hakan zaka samu lalle duk lokacin da bawa zai tsaya tsayin daka ya da al'amarin shi zuwa ga Allah da irin wannan addu'o'in yana nima ubangiji ya datar da shi da dukkan alkhairan da suke cikin wannan sahiya haka duk sharrin da yake cikin wannan sahiya ubangiji ya nisantar da ni da shi haka addu'o'i wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi da sahi dan al'ummar shi su dauka su ma su ringa yi su samu kariya da gun ubangiji su zaka samu karkashin shi da kulli at-tawajjuh ila Allah bawa yana huskantar da dukkan al'amarin shi ne zuwa zuwa ga ubangiji saboda wanda bai yarda ba wanda bai amintu ba ba zai yi hakan ba ba zai yarda ba ya zo ya rinka karance karancen abinda tunda ka ce maka ai ka karanta in baka da yaqini a gun ubangijinka abinda ka karanta in ba za ka samu ba yaqinin ba da in da wani abu zai zo zai iya kare ka daga kalkashin wannan addu'o'in da kai shine a lokaci ɗaya zaka samu bawa ya huskantar da huskan shi zuwa ga ubangijin shi kuma da kwai attafa'ul zaka samu bawa yana ta tunanin lalle da kwai sa ran abinda kake nema abun ubangijinka ubangijinka zai tabbatar maka da shi shi kuma damuwa ubangiji yana yana ana inda sanni abdi bi a cikin hadisul qudsi manzo Allah yake cewa abinda ubangiji yake bayyana ni ina nan kullun inda bawa na yake zato da kai zatan in na karanta in tabbas zan samu kariya da gun ubangiji na to tabbas zaka samu kariya ka ɗauka wannan kaɗai ayatul kursiyu ka karanta shaidani ya zo ya ce wa ya ce wa abu hurera ya ce zan karantar da kai da wata aya a cikin alkur'ani ya ce wannan aya in dai za ka karanta ta ba wanda ya isa ya shahe ka ba wanda ya isa ya cutar da kai hatta da mutum yake ko aljanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye Abu Hurairah kwantaranda abin da ya wakana jiya da shi da abokin shi yake cewa yayi gaskiya amma dai shi din makaryaci ne ka gani ya san abin da yake ciki ba wani abin da ya sai wannan to barantana ga wa'ansu sauran abubuwa wanda ake ce maka karanta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza haka duk lokacin da bawa zai tsaya akan azkar in shi zaka gani bawan nan yana neman taimako ne a gun ubangijin shi ya rigayi ya tabbatar wa zuciya shi ba wani wanda ake neman taimako a gunshi in ba Allah ba kuma shi ma wannan nau'i ne daga cikin nau'i'ika wanda nan na daga ibada wanda aka farlanta maka wajibi ne ka ka ka ka ka ka ka kai aiki da shi shine dukkan al'amuranka ka da shi kana neman taimako a gun ubangijinka kuma a lokacin da ka ke irin wannan addu'o'in kana neman alkhairai na yininka da alkhairai na duniya da na gobe kiyama lalle da kai gaskantawa a cikin addu'a in baka gaskantawa ba za ka yi ba haka dukkan su wannan abubuwa ne wanda suke kara ma kusanci a gun ubangijinka kuma kana neman ubangijinka ya sanya albarka a cikin yininka ya sanya ka yi kowa rabo tabbas wannan a ciki zaka samu albarka a cikin lokutanka za ka samu abinda za ka yi inda za ka zo da darka ma kanka raskwana mi kai daga sahiyarka hanzarwa za ka ga alhamdulillahi yinin allah mai albarka ka yi kaza kyautatawa ce ka yi karanta alkur'ani ka yi azkar inka ka yi kaza ka yi kaza za ka gani babu haɗuwa a cikin yininka amma dai da zaka bar yinin kurum ka tashi yanda wani bature ya tashi wanda bai da addini yanda ya tashi ya huto daga gida haka kai ma ka huto daga gida ba wani neman kariya ba kaza ba kaza ka gani zaka gani ubangiji ya tsame dukkan albarkar da take cikin gida an karantar da kai ka karanta abinda idan in zaka hoto daga gida in kai wannan adda Allah zai kare ka za a ce maka za a wakkala ka mala'ika za a wakkala maka mala'ikan da zai ce wannan kufita ai an isar maka ba wata adda bane bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah za a ce kar kufita an isar maka kuma wawuƙita an kiyaye ka ba wani abu wanda isa ya zo ya cutar da kai aga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun yi koyi da shiryarsuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kada mu manta kullum abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu shine misalin kwatankwacin mutumin da yake da yake ambaton ubangiji da wanda baya ambaton ubangiji kamar misalin mutacce ne da rayayye kuma ka gani idan ka dora a ma'auni za ka gani baya yiwuwa su zo su ɗije su zo ɗaya baya yiwuwa har abada Allah ya datar da mu kina wannan daga cikin addu'o'in da Abdullahi bin Umar yake bude yin shi da su bayan yayi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar yana neman ubangijin shi ya sanya shi daga cikin wanda suka yi kowa kowa rabo daga cikin daga cikin rabon da ubangiji yake rabawa ya baka haka in ya kasance basalar shiryaswa ne ya kasance ya yi kowa samun shirya daga cikin bayu na gari haka in rahama ce ubangiji ya yalwata ya kasance ya yi kowa samun wannan rahama haka in arziki ne ubangiji ya shunhuda akan ya shimhuda a bayan ya shimhuda game da bayan shi ya kasance Abdullahi bin Umar yayi kowa samun rabo daga cikin wannan arzikin haka in wata cuta ce ubangiji zai yaye daga cikin bayan shi ya kasance he an yaye mai ita sama da wani shi haka in ya kasance wani balaki ne za a dauke ya kasance Abdullahi bin Umar yayi kowa rabo akan balakin da za a dauke haka in wata fitina ce ta riski jama'a idan za a dauke ta ya kasance yayi kowa rabo wurin dauke ta وعن مجاهد عن ابن عمر قال لا يصيب عبد شيئا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وإن كان كريما wani asarin imamu azhabi ya kawo shi a cikin siyarwa alamin nubala daga mujahid daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar yake cewa babu wani abu na daga duniya wanda bawa za ya samu in an ce duniya duk abu ne yalwa duk wata wadata da sauransu ba wani abu wanda bawa zai samu abdullahi bin umar yake cewa illa na kasa min darajatihi inda Allah azza wa jalla face darajar shi abun ubangiji ta tauye ko ta rage wa in kana alaihi kariman ko da wannan abin ya kasance abu ne wanda yake mai tsada abu ne wanda yake mai daraja a shi to wannan magana da ya yi da kwai malamai hatta da abdullahi ibn dinar ya kawo ta yake yake nuni akan wannan asarin na umar yake bayani duk abin da bawa za ya samu na duniya to tabbas ɗayan biyu ne ko ya kasance ya sanya shi cikin abin da zai amfane shi a rayuwar shi ta duniya kuma ya ci muriyar shi a gobe kiyama ko kuma ya sanya shi a abin da bai dace ba wannan abin da ya samu na duniya ya shagaltar da shi ya nisantar da shi da ubangiji kuma darajar shi ta rage shine abin da yake nishi kenan wannan al'amari in dai mutum zai samu duniya bai sa ta ba inda ya dace ba to tana iya kasance mai sababi ne na tauye mai daraja kuma ta nisantar da shi ta rudar da shi akan gobe kiyamar shi shine daga cikin malaman hadisi suke bayyana suke cewa abinda Abdullahi bin Umar yake ni da wannan da wannan asarin ko da wannan maganar tashi shine kadda bawa ya kasance yana yawaita wuce gona da iri ko ko ko alman bazaranci ko israfi a cikin rayuwar shi Allah ya ruwata maka ya kasance duk abinda zaka yi sai ka wuce gona da iri saboda bukatarka ka yi almanbazaranci ka yi israfi ko kuma wannan abin da ka samu ya sanya maka kwaɗayin duniya ya sanya ka yi nisa nesa da rayuwa ta duniya akwai a cikin fatawa ibn baz wadda ake tambaye shi ake kawo wannan wannan wani yake kawo wannan asarin yake cewa shi bai fahimci ba menene abdullahi bin umar yake sai ibn baz yake cewa rubbama abdullahi bin umar yana kawo hujja ne da ayat da take cikin suratul ahqaf wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari azhab أصبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون yake bayyana mana ubangiji ranar gobe kiyama za a bujiro da kahurai zuwa ga wutar jahannama a lokacin nan za a ringa ce musu azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya ai kun more kun ci kun ci gumunku a rayuwarku ta nan duniya yau kuma yau mu ne masu wannan ranar kuma azabar wutar jahannama fal yawma tujzauna azabul huni bima kuntum tastakbiruna fil ard yau za mu sakanta muku da azaba wadda take ta tozarci dalilin girman kan da kuka yi a rayuwarku ta duniya wa bima kuntum tafsiqun na daga kuma fasikancin da kuka yi ta yi a rayuwarku ta duniya me yake so ya bayyana mana azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kun more a rayuwarku ta duniya kun yi bashashakku kun ci mai dadi kun yi kaza kun yi kaza kuma kun manta da abin da yake jiran ku a gobe kiyama haka da kwai riwaya wannan ta Abdullahi bin Umar daga Jabir yanzu Allah shi tabbata a gare shi Abdullahi bin Umar ya ga Jabir bin Abdullah ya tafi kasuwa ya so nama dan iyallan shi da ya zo abdullahi bin umar sai ya ganshi sai yake tambaye shi sai yake cewa a ga abin da na so yake cewa a wa kullum ishtahaitun ishtaraitun yake cewa duk lokacin da kuka so wani abu kurum sai ku taiku saya bukku zan barin wani rezar a same ka da kana'a a ce yau in an dan more gobe a dan sa wata rata a ce wannan halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da salafus salih yake cewa a ɗan samu wata rata in yau an ci a ɗan daga kullum kurum in abin da rai take so kurum shi za a yi mata shi ne abdullahi bin umar yake ma jabir wannan magana yake mai wannan inkarar yake cewa baka shi ba abin da ubangiji yake bayyana ba a zahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun tahiyar da jin daɗin ku a rayuwarku ta nan duniya gobe kiyama kuma ba ku da wani abu kana so kasance daga cikin su tunan ibn baz da ya kawo ya yi dogon bayani sai yake cewa a'a abinda abdullahi bin umar yake nihi a nan rubuma ya kasance min jihatin takalili wa zuhud a ringa ɗan taƙaitawa kadda a ringa huce gona da iri a ringa ɗan tuno da gobe da a ringa tuno da gobe kiyama kadda duniya ta ruɗe mu ya kasance kurum rayuwar mu duniya muka sanya gaba mun manta da gobe kiyama shine zuhudu zuhudu wai ba wai mutum ba ya sanya ya sanya yayi riga biyu rakkan ba ya sanya asuwaki ya dan daga wandan shi yayi kaza yayi kaza wannan ba shi bane ba ke kira da zuhudu ba zuhudu shine mutum ya kasance duk abin da zaka sa kana taku ko kana taka tsantsan kadda abin da Allah ya wadata ka da shi ka sanya shi inda bai kamata ba ka yalwata wa kanka ka yalwata wa iyalanka ka yalwata wa abukan zaba ka sanya mai kyau ka sa mai ka wannan dukkan su yana daga cikin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ni'imar da ubangijinka ya yi maka ka bayyana wa al'umma ka gode mi a cikin ni'imar da ya yi maka amma dai ba an maka bukurin ka koma ba cin mai daɗi ba wani morewa ba gina mai kyau ba shiga mai kyau kadda ka wuce gona da iri shine abin da kake nihi ko kuma kadda dukiyarka ta siftamantar da kai abin da yake jiran ka da gobe kiyama shine ake kira da azhudu kabar duk abinda baya daga cikin wajibinka a rayuwarka ta duniya ko abinda zai shagaltar da kai akan gobe kiyamarka akan gobe kiyamarka shi ake kira da zuhudu kuma kar da ka manta ya ubangiji yake bayyana mana wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard ubangiji yake cewa ka nemi gobe kiyamarka da abinda ubangijin ka ya arzuta ka da shi ilimi ne dukiya ce ƙarhi ne dabara ce ilimi ko ma menene ka nemi gobe kiyama ka da shi ya ce amma dai kadda ka manta rabanka na rayuwa ta nan duniya abinda ka samu ka yi wa kanka ka yi wa iyalan ka yi wa kowa da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su habban shi inkari akan irin wannan rayuwa abu Musa al-Ash'ari ma tashi ta kai kara take bayyana wa manzo Allah ai gashi nan gashi da mun karanta a can baya Abu Musa al-Ashari da Salman al-Farisi abin da ya wakana haka daga cikin sabon manzo Allah da kai wanda matar shi ta kai kara ga abin da yake yi ya saki duniya ya saki duniya kurum kwana azumi yini azumi kwana sallah bar ruwan shi da matar shi kaza da kaza ta kawo karan shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ka sani wa jikinka yana da haƙi akan ka iyalanka suna da haƙi akan ka kominka yana da haka idanuwanka suna da haƙƙi a kanka ba a zai kulla zai haƙƙin haƙƙa duk wanda yake da haƙƙi a kanka ka ba shi haƙƙin shi Allah ya datar da mu shi sanya idan muka koma cikin suratul baqara ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga daddada daga cikin abin da muka arzuta ku ka gani wannan ai ta ci karo ai alhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kuma idan ka dauki siyakin ayata suratul ahqaf zaka gani tana inkari ne ga wanda suka yi girman kai akan ayoyin ubangiji wanda suka yi fasikanci albarkacin abin da ubangiji ya wadata su da shi da su ake ba irin sa Abdulrahman bin Auf ba wanda yana ganin yalwar yake ta tunanin kadda a ce ubangiji ya gaggauta min wannan yalwar wannan kayan jin dadin akan gobe kiyama shi haka can ubangiji yake bayyana wani ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim cikin suratul mu'min yace ya ku manzanni ku ci daga cikin daddada daga cikin abinda muka arzuta ku da shi kuma ku yi aiki nagari lalle abinda kuka aikata ni nan masani ne akan abinda kuke aikata ba da haka ka gani ita shari'a mai take so mutum ya ci daddada kadda ya huce gona da iri kadda ya ringa almanbazaranci kadda abinda ba a bukata a kawo shi a lalata shi a cikin gida shi sanya duk lokacin da bawa abinda abdullahi bin umar yake bayyana duk lokacin da bawa ya samu wata ni'ima ya samu fadala daga gun ubangiji to wannan fadala in bai sanya ta ba inda ya kamata ba a sanya ta ba to za ta me sanadiyyar rage daren shi a gun ubangijin shi Allah ya kiyaye mu وقيل له أنت وعبد الله بن عمر توفي فلان الأنصار أيواني متمن غرم مدينة الله ميتكاوا قال رحمه الله يتي الله شكنش wannan shine abin da ya kamata bawa idan an ce maka wani Allah Allah Allah Allah mai cikawa kace Allah ya cikan shi Allah ramshe shi Allah ya sanya aljanna ita ce mako mashi Allah ya gafarta ni faqila lahu sai aka ce mai taraka mi'ata alfin ai daga cikin abin da ya bari a matsayin gado ya bar dinare dubu ɗari wannan ga magadar shi ƙara sai abdullahi bin umar yake cewa lakin hiya lamta turku ya ce sai dai wannan dinaren dubu ɗari su ba su bar shi ba za su rata yi da shi sai ya zo ya tsaya gaban ubangiji an mai hisabin dinare dubu ɗari min ainihin ta sababu wa fi ma'an haɓa ina ya samu wannan kudin kuma ina ya ciye su da su Allah ya kiyaye mu Allah dai ya ƙara rufa mu nasiri ya ce wa min wasayahu radiyallahu anhu qala lays bin sa'd wa ghayrihi daga cikin wasiyoyin shi da Allah shi tabbata a gare shi lays bin sa'd da wa'ansun suke cewa kataba rajulun ila ibn umar wani mutum ya rubuta wa abdullahi bin umar wasiqa sai yake ce min aniktub ilayya bil ilmi kullah ka rubuta mini dukkan ilimi na duniya a cikin wannan takardar da na tura maka fa kataba ilayhi abdullah ibn umar sai rubuta wannan mutumin yake ce mai innal ilma kathir ai ya kai wani ilimi fa yana da yawa ilimi teku ne baya yiwa wannan takardar kadai in rubuta maka dukkan ilimi amma dai zan zaben maka abinda ya kamata kai amfani da su don duniya ka dan gobe kiyamarka yake cewa walakin in istata an talqa Allah khafifa zahr min dima'in nasi ya ce sai dai abinda nake so nasihar da zan maka da wasiyar da zan maka shine in ka iya ka haɗu da ubangijinka bayan ka babu wani yauni a tare da shi na daga jinin mutane baka yi ba baka ci zarafin wani ba baka ji ma wani ciwo ba baka kashe wani ba yake cewa khamisal batni kana mai fandararren ciki min amwalihim daga dukiyoyin mutane baka ci bashin su ba baka ci amanar su ba baka ji zamba cikin aminci ba na daga dukiyar mutane ba yace to kai kokari ka hadu da ubangijinka a wannan halin yace kafin lisani ana aradihim mai kame halshen shi daga mutuncin mutane wannan kuma shi ne abinda yanzu ƙalubale za ka samu mutum ba shirka ba kaza ba kaza ba duk wani abu kullum su ne a gaba wurin kyautata wa bawa zato a gurin ubangiji su ne da an tashi lissahi su za a sanya a gaba sai dai kuma bakin ya gaza ya kame shi ne yake cewa idan kana iyawa ka kame halshenka daga mutuncin mutane to kai kokarin kai haka shi kuma kame halshe daga daga cin mutuncin mutane shine abu wanda yake mai wahala shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi yi wa Mu'az galgadi bayan ya bashi romo ya bashi fadala al'amurruka masu masu dan yawa sai yake ce me hal hal adulluka ala mallaki ha ala mallaki ala mallaki zalika kullihi yace shin bazan nusar da kai ba akan abin da ya mallaki dukkan wannan abubuwa ko abin da ya kumshi dukkan wannan abubuwan da na amsa maka yake ce kuffa alaika hada yace kaga wannan halshen manzo Allah ya janyo halshen shi yake cewa kaga wannan halshen ka kame kanka da shi mu'az sai yake mamaki yake cewa wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi shin ubangijinmu yana kama mu da lahin abinda muke furtawa azala sallahu alaihi wasallama ya ce wautarka ta kai wauta ya ce wahal ya kubban nasu finnari ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasa'iri alsinatihim yace yaushe me yake sanyawa a kiwa huskokin mutane a wutar jahannama in ba abinda halsitan su bata suke take girba ba ya zamuna yayi annamimanci yayi giba wannan kuma shine babban abin da ake shi kuma mun san matsayin giba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wala yaktab ba'dukum ko alqur'ani yana bayyana mana wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu yace kada da yanku ya ringa giba ya ringa zancan wani abinda inda wani yana nan yana gaban ka ba za ka iya furtawa ba a zo a tada a yi ta a yi ta ya fito zancen kaza kaza kaza kaza wani ya yi kaza da abin da yake mai kyau da abin da ba kyau duka a ringa dora mai ana hira shi inda za ya zo ya tsaya to mutumin nan zai ji tsoron ya furta irin wannan kalmomin a gaban shi ya ce to wanda yake hakan misalin kwatankwacin an yanka mai naman dan wanshi ne yana ɗauka yana ci haka yake bayyana mana ita kuma annabimanci kokam shine mutum ya dauko hirar wani dan ya hada husuma tsayankanin wani da wani shine shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ne wannan halin a cikin kabari za a fara mai azaba kamar yanda mun karanta can ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce ga wani kabari guda biyu yake ce ma wannan kabarurrukan guda biyu ana azabtar da su amma dai ba wani abu bane ba wanda dan adam zai dauka ko ku nan za ku iya dauka akan wani sulahi ce lawan sulahi ne na azu a gani sai manzo Allah ya ce kwarai kwa laifi ne babba abinda dai kaga ubangiji ya tuko bawon shi ya azabtar da shi akan shi laifi ne babba amma dai wani sai dauka ba komi bane ba yake ce ma kaga ɗayan idan yayi hutsari baya tsarkakewa baya sikarcewa la yastanzihu min al-bawl idan yayi sai ya bar shi ya faffatsin me haka da tsaurin abin da yake gaban shi haka zai maida cikin wannan shi haka zai ce waye tayi sallah to nesa an taba yin sallah an taba yin tsarki da nesa shi ne ke cewa na biyun kuma shi ne yamshi bin namima ya kasance yana yawo da annamimanci daga wannan ba karamin kalubale ba ne ba kaga me yake janyo annamimanci da yi da mutum ko da giba shi ne wannan halshen ne shi ne ɗan mutum in ya iya ya shagalar da halshen shi akan ambaton ubangiji duk abin da baya bakka da ruwa bakka da tsaki a ciki ka ba kanka lafiya shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wasiya duk lokacin da muka zauna tare da wa'ansu namu falyaqul khairan aw yasmut kurum in ba za ka faɗi alkhairi ba to kai kokari ka kame bakin ka saboda in ka saki wannan bakin naka yana iya kai ka zuwa ga halaka wani yana yana cewa yace shi bai san ba musibar baki ba gashi nan ta kai shi gidan kaso an dakile shi a illa masha Allah kaga irin wannan musiba ce ba karama ba bawa idan idan zai iya ya kame bakin shi da faɗin wa'ansu abubuwa wadda alkhairi ko kuma kai shi shi ne yake bayyana yake cewa in ka iya daga cikin wasiyyar da nake maka shine ka kame wannan harshen naka daga mutuncin mutane yake cewa na ƙarshe lazim da amri jama'atihim yace laziman li amri jama'atihim ka lazimci al'amarin jama'a duk inda aka ce ana buƙatar ka to a same ka abu duk abin da za ka iya ma naka ko wani na nesa ko wani ɗan uwa musulmi in dai da kwai bukatar ka a wurin ka yi ƙoƙari ka tsaya a wurin wannan wannan shi ma zai baka damar samun wanyewa a gobe kiyama shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wani wanda musulmi ne yazo ya yayi wa dan uwan shi musulmi ne wani bakin ciki ko wata damuwa da yake da yake da a rayuwar shi ta duniya ya ce tabbas ubangiji ya mai alkawari shi ma zai yaye mai damuwar shi a gobe kiyama wata damuwa muke ciki a gobe kiyama saboda ubangiji ya ki mana hisabi ya sanya mu gida aljanna damuwar mu mu tsaya a karkato mana da wannan ranar mu shiga cikin halin haƙula a gobe kiyama ubangiji zai yaye mana wannan damuwar sakamakon mutum ɗaya wanda ka yaye mai damuwa haka yake bayyana wa duk wanda ya yaye wa wani kumci daga cikin kumcin da yake rayuwa da shi na yau da gobe ya ce Allah zai yaye mai kumcin shi duniya da gobe kiyama Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana irin lada wanda bawa za ya samu idan ya kasance cikin al'amarin jama'a ko al'amarin wani ɗaya daga cikin musulmai ya ce in shiga cikin al'amarin ɗaya daga cikin ku in tahi in biya mai bukatar shi a yi fafatika a zo a yi kwamba duk abin da yake bukata a yi mai ya ce ya yi min alheri in zamna a masallaci na a matsayin mai ya itikafi tsawon wata guda bukatar wani wata bukatar bata mata kara ta karya ba ka shiga kurin waiwayi gari yana jin daɗi yana ganin ba wani wanda ya kai ka a rayuwar nan ta duniya wallahi tallahi iladan da za ka samu a gobe kiyama ba na wasa bane ba ya gode maka ko kai gode maka ubangijin ka yaji kai ka sai ka kaddara wa kanka inna ma nudaikum nudaikum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura mu wannan aikin da muke yi da mu muna yi ne dan Allah ba ma bukatar kai ka gode mana ba ma bukatar ko Allah ya sanya in duniya in ta juya ko ka zo ka muni wani abu a'a kurin wurin Allah muke nema Allah ne in kuma ya gode maka alhamdulillah in ya maka adda alhamdulillah fa bi hawani in bai yi ba kuma kada ka samu damuwa kai damu ma kai ne dan Allah kuma Allah shi ya sani kuma shi zai baka ladan abinda abinda ake so naka ka kyautata niyya kuma kadda ka warware abin da kai da tuzarci ko kuma da barin baki ya lalata aikin da aka aikata ya yi wallazi na amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ya ku wanda kuka imani kadda ku lalata ku da gori da cutaswa akai wani ana zamani ko yayi wani abu ko kuma Allah mai yalwa da mu muke fa bashi fa kaga duk abin da kai a bayan ka riga ka rusar da shi Allah ya kara kiyaye mu to shi ne nan yake mai wannan wasiyya guda biyar yake cewa inda za ka iya wannan abubuwan guda biyar ka yi ƙoƙari ka yi shi ne in kadda ka zalimtuwa ne haƙƙin shi ya kasance naka wa hasatan abin da ya shahi jini yana ɗaya daga cikin abin da ubangiji zai fara kisasi ko zai fara hukunci akan shi fit dima'i za a fara kisasi ne ko za a fara hisabi ne akan jini a zo wani don me yasa ka kashe shi wani don me yasa ka hudda mai yatsa wani don me sanya ka bugi hancin shi jini ya zubo wani don me sanya in kana iyawa ka kiyaye wannan abubuwan ka yi kokari ka kiyaye na biyu yake cewa in za ka iya ka fandarar da cikinka wai ba wai tilas ba wajibi ba ne ka sanya wa kanka kana'a in babu ka haƙura inda kwai ainihotu a ci mai daɗi kan daga ce a'a tun da babin sai ka nemo bashin wani ka zo ka ci sai ka ci amanar wani sai ka zalamci wani don ka kawo a ci mai daɗi a gidanka ya ce in ka iya ka fandarar da cikinka ya kasance cikinka da yunwa don ka kare kanka da dukiyar mutane ya ce ka yi ƙoƙarin kai haka ya ce kuma in ka iya ka kame harshenka wurin cin mutuncin mutane ya ce ka yi ƙoƙarin haka ya ce kuma ka yi ƙoƙari ka nazarci jama'a ka kasance tare da su a duk abin da ake aikatawa kuma in ka iya ba su gudunmuwa ka yi ƙoƙari ka ba su gudunmuwa wannan ita ce wasiya da zan iya maka shi ne dai ilimin da zan iya ƙara ka da shi abin da abdullahi bin umar ya bayyana ya ce wa kana rahimahullahu shadidan muhtadidun wa hasabati li nafsihi yadda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance mai tsananin yi wa kanshi kidaya haka ai baban shi kasance abdai umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ai a bakin shi aka ji hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum yake cewa ku yi wa kanku hisabi kamun ayi muku hisabi kuma ku auna ayyukanku akan sikeli kamun lokacin da za a zo ubangijin ka ya auna maka yake cewa abdullahi umar yarda Allah shi tabbata a gare shi baya kwanci sai yayi lissahin abin da ya riga ya aikata a yin shi abinda rai ta takaita sai a yi kokari a yi ratarafe abinda rai ta aikata mai kyau sai a yi kokari a zabura a ƙara yin shi to shi ma abdullahi bin umar ya kasance mai yawan yi wa kanshi kidaya ne minai a yini na minai na kirki minai na banza na banzan na in yi kokari gobe in sake yin shi in yi istighfari in nemi gafara akan abin da na aikata na kirkin da na yi ya za a yi in samu in na yi kaza gobe in ƙara abin da ya haka ya za a yi in yi program yau kaza na yi gobe in ƙara kaza jibi kaza zan ƙara ya za a yi abin da na harkace a yau gashi adadin shi ya za a yi gobe in ƙara daga cikin abin da na harkace na daga alkur'ani ya ce mutum ne mai yawan yi wa kanshi kidaya na daga abin da ya aikata in an tauye a gyara in an ƙara in an yi a ƙara yake cewa ya ta'ahadu ha bi tasfiyati wa tahliya yace yana ƙoƙarin kullun yi wa kanshi hisabi kuma yana ƙoƙarin kullun ƙawata ran shi wanda kwarewa kanshi hisabi ya ƙawata ran shi to tabbas abun ubangiji za ya sha shi ne ke cewa halin shi kullun yana ƙoƙarin yawa kanshi hisabi minai miye na takaita miye ne ba daidai ba miye kamata in nemi istighfari yaya ne yi yaya ne yini na wani nayi kaza tare da shi bunya na mai magana wanda take ba mai dadi ba ya za in ba shi hakuri ya za yi gobe kan kara mai irin wannan mu'amala da sauransu yace kuma yana kokarin kawata ran shi rai idan ta yi kyau to tabbas za ta haɗu da ubangiji za ta haɗu da rahama ta ubangiji kamar yadda ubangiji yake bayyana mana illa man atallaha bi qalbin salimin a rayuwar nan ba wanda zai sha sai wanda ya haɗu da ubangiji da zuciya wadda take wankakka zuciya wadda take mai aminci to wanda ya ruha wa ya ruha wa zuciyar shi ko ya kawata zuciyar shi to tabbas shine wanda zai samu qalbun salimun zuciya wadda take mai lahiya zuciya wadda take amintatta wadda za ta samu rahama a gun ubangijinta ya ce kama ya kolo ulama ulkulub kama yadda malaman zuciya suke cewa aiwa ne ya ma ya ma zuciya shi tasfiya ya mata tahliya shine ya ma kanshi hisabi kuma ya kawatar da zuciya shi ba don komai ba saboda gobe kiyama shi قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري yake cewa arada ibn umar an yal'ana khadimar yana ɗaya daga cikin halayya na abdullahi ibn umar na khadiman shi wanda suke mu'amala da shi yaran shi yace wata rana wani ya mai ba daidai ba da ya mai ba daidai ba sai yayi yayi yunkuri ya tsine mai albarka faqala abdullahi ibn umar sai yake ce allahumma ya hada haka sai ya tuno falam yatimuha bai cika wannan kalmar tashi ba wa kala sai yake cewa ma a habbu an aƙula harin kalma ban so ba in faɗi wannan kalma kurum zuciya ce ta jami aka wannan shi yake nuna maka mutum ne wanda yake musafa wanda yake wanda yake haƙuri wanda yake yake haƙuri tsankanin shi shi da wanda suke haduman shi wanda suke ma'aikatan shi yana ɗaya daga cikin halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Anas bin Malik yake bayyana mana anas bin malik yake cewa wata rana manzo Allah ya aike ni in tayi in mai wata hidima ce na huto daga gida takin takin yace kan hanya kurum sai na gaba da yara suna wasa ni kuma yaro ne dukkan shi yana dan 11 12 13 tunda manzo Allah da yazo yana dan shekara tara ko goma ma'ayyar shi ummu sulaim ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce banda da abinda zan maka sama da wannan ga kyauta ga yaro nan na baka ya maka hidima dalilin zaman shi gidan manzo Allah dalilin hidimar shi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan sakanta mai da hidimar da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'a shine Allah ka tsawaita mai kwanukan shi ka yalwata mai cikin dukiyar shi ka yalwata mai cikin yallan shi sai da ya kai shekara 93 da hijira daga garin Makka zuwa Madina in ka kara kenan shekara 103 Anas yayi ko 102 a rayuwar shi kuma duk cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi yawan diya da yawan dukiya Allah ya bashi yawan iya afuwa yawan iya shi ne ƙarshen sahabin da ya mutu daga basara daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da na ga yara sai na biye musu ma muka shiga wasan sama da awa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jira na yau na zo gobe na zo bin zo ba ya ce har sai da manzan Allah ya hutu yana nema na da kanshi ya ce sai ya riske ni a cikin yara ga munan muna wasa ya ce manzo Allah sai ya janyo kunni na yake cewa in ba dan ina jin tsoron Allah ba wallahi da sai na bige ka kaga wannan ka gani me yake nuna shi sanya da kai na bulus ya kawo wannan a cikin a cikin birrul walidain a cikin tarbiya afwan ya kawo yana bayani na bulus ne wannan yake cewa yana ɗaya daga cikin kyawun halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tarbiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma ya dace ba a komi ba ake bugo ba a yi kokari a karantar da yaro jin tsoron ubangiji saboda shine gimshiki na rayuwar shi duk abin da zai yi idan ya tuno lalle da kwayo mai saman bakwai yana kallon shi to zai kare ba don ni ba ba don tsoron da yake yi wa ma'ahin shi ba a'a don ubangijin kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abdullahi ya karantar da Anas bin Malik lalle da kwayo wani wanda yake da sulɗa da kwayo wani wanda yake da iko a sama wanda komi dan shi ake yi kuma dan shi ake kame hannaye na daga zalunci da haka shi ya kamata a ji tsoro kuma ni ma shi nake jin tsoro don haka in ba dan shi ba da na buke ka shi ne ke bayyana mana kaga wannan hali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yi mai tare da masu yi mai hidima haka shi ma nan Abdullahi ibn Umar ya kasance yana kame kanshi na daga wadin wata magana wanda bata dace ba game da masu yi mai hidima ko kuma tozartar da wani wanda yake daga cikin mutane wanda ake rayuwa da shi ne yau da gobe yake cewa wa ana maimun bin mahrad anna rajulan min bani abdullah bin umar istaksahu izara daga maimun bin mahrad yake ba mu labari yake cewa wani mutum daga cikin daga wani mutum daga cikin iya min bani abdullah bin umar wani mutum daga iyan abdullah bin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi istaksahu izara ya tuhatar da shi wani izari wa ya tuhatar da shi abdullah bin umar ya dauka ya bashi وقد تخرق إزار وقال قد تخرق إزار lokacin da Abdullahi bin Umar ya ganshi sai yake tambaye shi akan wannan izar sai yake cewa ai izarin da ka bani ya rigayi ya tsage ko ya rigayi ya cirki faqala irqa izaraka yake cewa to ka tayi manan ka dumke shi ka tayi ka sa allura da wannan da zare ka dan dumke manan ka ci gaba da sake kayanka sun malbasahu ka sai ka sanya kayanka fakari halfata dalika wannan yaron dan nashi sai ya kyamata ka ya za a yi a ce ni kamar ɗan abdullahi ibn umar a ce wai kaya sun cire kuma na zo na ɗanɗanke mun na sanya a lokacin nan ne faƙaɗa lagu abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yake ce mai wai haka kaitanka ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala takunanna min alqawmin alladhina yaj'aluna ma razaqahum Allahu azza wa jalla fi butunihim wa ala zuhurihim kada ka kasance daga cikin mutanen da wanda Allah idan ya yarwata musu kurum dukiyarsu a ciki da tuha take kare ba daga wannan zargi ne sun ya diddabawa an ce maka walatansa nasibaka min ad-dunya amma dai kada ka wuce gona da irki ka samu mutum duk wata in ya sa kaya baya sake maimaita su kaga wannan da kai alman bazaranci a cikin al'amarin a lokaci daya a cikin danginka ko wani daga cikin kannunka ko wani daga cikin yayinka in ka zo ka mai rasko da dukkan kayan shi ba ka samu complaint ba kai kuma kullum kurum duk rana daya ake sanyawa in an sanya ba a huddawa in an sanya aka hudda ba a sake sanya shi wannan yana ɗaya daga cikin alamun bazaranci aka ji yana ta'alili yana yana ta'alili yana cewa a ai muna yi ne ai dan mu sanya mu ba mu taimakawa wanda in haka ne in taimakawa zaka yi ka bashi abin da ka bada abin da kai ma kake sanyawa ka ringa tunanin a ai bari mu sanya muka muka mi sa ɗaya he mu dauka da kyansu mu ba wanda shi ma ka mi mata kaleka ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda yake umurni akan bayinku yake cewa bayanku ku ciyarsu da su abinda kuke ci bawanka ho ba ɗan uwanka ba bawanka ka ciyarsu da shi abinda kake ci ka tuhatar da shi abinda kake tuhatuwa da shi yake cewa kuma idan kun ɗora musu wani aiki wanda ya yi ƙarhinsu ku taimaka musu ina to ga ɗan uwanka wanda yana nan yana fafutuka wannan birjan wanda za a ɗinka kayayyakin na inda za a ɗauka a bashi ya kasance mai jari a rayuwa haka kadda mutum kadda ya ringa israfi ya ringa almabazaranci ya ringa wuce gona da iri kalkashin wadatar da ubangiji ya bashi komi za a yi a ringa daidaitawa daidai bukata kadda a wuce gona da iri dan ce sati da ya gabata mun karanta riwaya wadda abdullahi bin umar ya kawo yake bayani yake cewa kadda mutum kadda ya kasance ya mallaki duk abin da ya yi karhin shi a tunanin wancan karatun wancan shaksiya ta baya ce wadda muka yi wannan wadda khibab bin al-athmi wanda lokacin da ake tambaye shi ake tambaye shi me me yake sai ya ka kuka yake cewa abka anna ashabi amdu wa lam tanqasuhum ad-dunya shay'an wa ana wa ana baqi wa ana wa nahnu baqina ba'dahum hatta ma najmu illa turab yana bayani yake cewa mun samu komai mun samu yalwa yace yanzu duk abin da muke samu kullum kokari muke muna tara muna tarawa kasa shine lokacin da ya lulluba ya yi alkai ya yi laras a jikin shi yake cewa da tunanin mun yi bayani akan dai abin da ya shafi harakar haka harkar ƙasa malamai suke cewa duk abin da ya kasance don jijji da kai ba don bukata ba za a gina shi wannan babu lada a cikin shi abin da kai don ka sawa wa kanka wurin zama wurin zama mai kyau da kai da iyalanka wannan dukkan shi wannan da kai lada a cikin shi ya yi dogon bayani ne wancan lokacin da muka yi shaksiya ta khibab bin al'abd yake bayani duk abin da mutum zai yi daidai abin da rai take bukata kada mutum ya wuce gona da yake sai malam ya ci gaba da ce mana infaquhu fi sabilillah ciyaswar shi dan daukaka kalmar la ilaha illallah ko kuma ciyaswar shi dan Allah كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه عز وجل yake cewa halin abdullahi bin umar shine duk lokacin da wani abu daga cikin abin da allah ya wadata shi da shi daga cikin fadalar shi ya burge shi ya kayatar da shi iya kayatarwa ya ce to wannan abin baya yarda ya rude shi ɗauka yake yi ya ba wa allah shi kadda ma a samu akasi wata rana ya shagaltar da shi haka kamar yi abin da ya wakana da suleiman suleiman bin dawuda alaihi salatu wasalam lokacin da ya zo ana, ana, ana mai fareti na, na dawakan shi har suka shagaltar da shi lokacin sallah ya huce lokacin sallar la'asar har rana ta shirya ta girda haɗawa a lokacin da ya ce dukkansu in na fashe ta yi ganin mulkomi kunna li hukumin shahidina ba fahamna ha suleimana har zuwa dai abinda wacce kisa wadda ubangi zai ke ba suleimana ne ya tir da allah wadare da wannan dukiya dukiyar da za ta shagaltar da mu akan sallah ai mu yi amfani ta to shine nan shi abdullahi bin umar ya kasance duk abinda zai ya birge shi daga cikin daga cikin abin da yake da ko daga cikin yau abin da ya wadatu da shi to kokari yake ya bawa Allah shi kuma shi kuma tsari na ubangiji lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun ba ta goma shi ba gata ba biyayya ko biyayya ku ta cika biyayya a gun ubangiji har sai kun ciyas daga abin da kuka yi so na daga dokin shine wannan ya dauki duke shi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan bi'ar ruma ita ce mafi soyayyo dukiya a gare ni ga ta nan na bada ta lillahi wa rasulihi manzo Allah yake cewa a'a ni ba na amsa ba wa Allah ba ba manzon shi ba amma dai ka kai ka ciccira wa ɗan uwanka saboda su suka yi bukata akan wannan dukiya shi ne nan daga cikin tsarin shi duk abin da ya burge shi a rayuwa kadda ya shigaltar da shi daga rayuwar duniya kadda ya shigaltar da shi akan gobe kiyama shi sai ya kokari ya bawa Allah shi ya nemi ladan a gobe kiyama wa qala nafi nafi yake cewa intaccen bawa na Abdullahi bin Umar yace kana rafiquhu qad arafu zalika minhu yace bayan shi sun san halin abdullahi bin umar duk abin da ya burge shi bayawa allah shi yake yi fi sabilin lahi ya ce faruɓa ma shammar a hado ya ce ɗayensu kurum sai ya ɗari mai tsatso idan ya tsar mai tsatso falaji mai masjida sai ya nazarci masallaci bawa ne to bawanka ya tafi ya zamna masallaci don bauta allah ka zo ka taɗo shi ya ce to yasa ɗari mai tsatso kurum su zo masallaci su yi turmi a masallaci ya ce fa'iza ra'ahu ibn umar ala tilkal halin hasana a takahu idan abdullahi ibn umar sai ya gan shi a ai wannan ba allah ya tsara kusanci da wurin ubangijin shi sai ya ce to wannan kai tun da dai al'amarin dai haka ne ta yi ayyantar da kai ayyantar da kai fa ya ƙudu lahu a su'awu sai abokan shi wannan bayan sai su ce ya aba abdurrahman ya kai baba abdurrahman wallahi ma bihim illa an yahtauka ai wayannan bayan naka kurmu yaudarar kace suke yi ba halin su bane ba kurmu dande ka yantar da su ne saboda dama shi yana saya yana yantarwa saboda yana ɗaya daga cikin ibada wadda take da ta goma shi a gurin ubangiji ya ce ka yi ai abinda suke yi maka shine yaudarar kace suke yi wani sai ya zo ya kamfa ma a masallaci ba don komi ba kurum don ka yarda ka aminta lalle wannan mutumin mutumin arziki ne mutumin kirki ne ya ce a yaudara ce ba komi ba fa ya kodu ibn umar abdullahi ibn umar yake cewa fa man khada'ana billahi in khada'ana lahu yake cewa duk wanda ya yaudare mu dan Allah cikin wai wannan al'amarin da muka yi mun yi mu dan Allah shi kuma a yaudara ya sanya yace to yaudara shi tana komawa kan shi wannan shi ne hali na mummuni da abinda aka yi maka barwa Allah shayi wa an ta'afu aqrabu littaqwa ka yayi ka yi rangwame ka bar mutum da Allah shi yace shi yayi kusanci da da jin tsoron ubangiji amma dai in an maka karama daidai wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma aqabtum bihi wa in sabartum la huwa khairul lisabirin in an maka kankara kai na ice akan an maka kankara kai na kara kada kai na ice saboda ni saboda daidai wa daidai aka ce maka yanda aka yi maka kai ma karama bakin yanda yi maka kada ka wuce gona da iri amma ni da za ku yi hakuri akan tutar wanda aka yi muku da huwa khairul lisabirin yace wannan shi alkhairi ga wanda suke hakuri daga cutar wanda aka yi musu mawqifuhu min al-imarati wal fitan wal fitan matsayin abdullahi bin umar akan jagoranci na al'umma kuma da fitintunun wanda suka wakana daga kashewa Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi har zawwa kashewa al-Husayn radiyallahu anhu wannan fitintunin ya abdullahi bin umar ya muwajahance su yaya abdullahi bin umar duk da kasancewar shi da kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kusa da khalifa na biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya matsayin shi ta kasance akan jagorancin da ake yi wa al'umma an muka ce kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama siriki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yashi take auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baban shi shine mutum na biyu daga cikin bayu ko daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai kokon daga cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine khalifa na biyu bayan Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi to ga ɗan shi ya kai munzali kuma ya tumbatsa bangaren ilimi da hange da hange kan matsaloli da hukumce-hukumce na addinin musulunci yaya ba za a janyo shi ba a sanya shi a cikin jiki ba a ba shi jagoranci al'umma ba abdullahi bin umar an yi an yi yaƙiya kuma baban shi mai kashi lokacin da aka zo ya ce ya kasance shaida amma dai bai da wani rabo akan halifanci ya ce mutumin da ya gaza rike matashi ya saki matashi tana haila zuku ɗauki halifanci ku ba shi zuku jagorantar da shi al'umma daga wannan ba karamin ba kalubale ba ne mutumin da ya saki a fahimta umar mutumin da ya saki bai kamata ma a bashi jagoranci al'umma ba amma dai kuma ai ba aibu ba ne manzan allah ba ya yi kuma ya jagoranci al'umma kuma ya ƙara ma habbi ma ya saki hafsa ɗan uwar tashi shi abdullahi bin umar kuma ya nemo ta an yi tare da raɗe-raɗe manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matan shi duka abubakar hankali ya tashi ya zo gida ya tabbatar wai an sake ku aisha ta ce a wani dai ban sani ba ban ji ba ana ta raɗe raɗe a gari manzo Allah ya saki dukkan matan shi shine asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara yayi kusa idan ubangijinku ya umarce shi ya sake ku idan ya sake ku to zai samu mata wanda suka fi ku za a baddala mai ku da waɗansu wanda suka fi ku sai yi ba ta wuna bukara Allah ya ɗauka shi ne nan yana da matsaya shi abdullahi bin umar a kan abin da ya shahi jagoranta al'umma kuma suna tuni da abin da manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake bayyana duk wanda ya nema to za a bar shi da ita duk wanda aka ga cancanta shi aka kiraye shi aka ce wani zo don Allah don annabi ka jagoranci al'umman nan ya tsaya yi tunani ya gani to al'amarin dai da kai maslaha in dai zai jagoranta saboda cancanta shi saboda nagarta shi saboda ana kyautata mai zato aka bashi to shi kuma wannan ubangiji zai zai zai zai zai jibinta al'amuran shi zai taimake shi akan jagorancin da aka bashi shi sanya lokacin da Abu Zar al-Ghifari ya nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka nema yace saboda kai baka iya ba yace shawara da nake baka a lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Zar bin Ghifari ya ishi wahidan wa sai mutu wahidan yace zai rayu shi kadai kuma zai mutu shi kadai yake cewa azafa Abdullah bin Umar radiyallahu anhu min al-imara ya tunanin ba ma shi gaba da bani hasati ne za a sani da lokacin da kai abinda mu karanta ne Allah ya ba mu dadan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sai ya aljanna ita ce makomasu da ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amina arziki da suke bara da amina fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah ya jagoranta al'amurkan mu ya jibince shi ya sanya albarka a ciki yan uwa da amina arziki da suke bara da amina fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki haka marasa lahiyar wadda ke gida da ke asibiti muna kwana muna watan kowa Allah ko rumi magan sauki ya sanya abin da yake so yayi da su kafara ce mamatan mu kuma wanda suka rigaye mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya ji kansu da sanya aljanna ita ce makomar su Allah ya ƙara mana imani ya ƙara kiyaye mana imanin mu ya sanya mu wanye da duniyar nan lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk